بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون معاشر المؤمنين والمؤمنات للعلم والعلماء مكانة في الدين لا تنكر وفضل كبير لا يكاد يحصر فقد جاءت نصوص الشرع متوافرة متعاضدة تعزز من مكانتهم وتبين فضلهم فهم من شهود الله على أعظم مشهود به وهو توحيد الله عز وجل كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال الإمام الخرطبي عليه رحمة الله في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء ويكفيهم شرفا أن الله تعالى رفع شأنهم فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه إنما يخشى الله من عباده العلماء وأبى سبحانه وتعالى التسوية بينهم وبين الجهلة بشريعته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ورفعهم الله تعالى درجات فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وأوجب طاعتهم فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولو الأمر كما قال العلماء هم العلماء وقال بعض المفسرين أولي الأمر الأمراء والعلماء فقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانة العلماء حشد من النصوص المذكرة بفضل العلماء وعلو درجتهم فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنهتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء لا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على مؤلم الناس الخيرا الحديث أخرجه الترمذي وصحه الباني وقال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب عباد الله توقير العلماء توقير العلم والعلماء من إجلال الله تعالى وتعظيم شريعته وامتثال أمره عن أبي موسى العشأري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع وأخذ الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بركاب أب أبي بن كعب رضي الله عنه فقيل له أنت ابن, عم أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار فقال أي فقال عبد الله بن عباس إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف ومن هنا عباد الله وجب أن, يوفيه أن يوفيهم الناس حقهم من التعظيم والتقدير والإدلال وحفظ الحرمان وحفظ الحرمات وما يوجد من بعض الناس في بعض المجالس أو المنتديات أو بعض وسائل الإعلام من انتقاص أو ازدراء لأهل العلم بسبب خلافهم أو, قيل أو قولهم الحق والصدع به يجب, يجب, يجب إنكاره والرد على قائله ونصحه لأن الوقوع في العلماء إسقاط اللهم حرمان للناس من الإفادة من علمهم عباد الله إن الجناية على العلماء خرق في الدين قال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته وقال الإمام أحمد الأزرعي عليه رحمة الله الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب وقال الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني عليه رحمة الله لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات وقال الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله ومن أطلق لسانه في العلماء بالصلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب إخوتي في الله الطاعنون في علماء الشريعة هم أهل الأهواء والبدع والنفاق لأن العلماء يحولون بينهم وبين نشر النفاق والفساد والابتداع في الدين إذ ببيان العلماء يظهر العلم ويرفع الجهل وتزال الشبهة وتصال الشريعة ويكون الناس على طريق مستقيم ومحجة واضحة لا غموض فيها ولا التباس ولذا كان عمة السلف الصالح إذا رأوا من يطعن في عالم, في عالم رباني اتهموه في دينه وجعلوا ذلك قاعدة عند الناس حتى لا يغتروا بطعنه قال يحيى ابن معين عليه رحمة الله إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وإكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماء الأمة الربانيين العاملين وأعلى ذكرهم ودرجاتهم وزادهم من فضله ونفع بهم خلقه ورد عنهم قالة السوء إنه سميع قريب أقول, أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwana masu albarka insha Allah ta'ala hudubar mu ta yau takenta shine al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne malamai su ne magada annabawa lalle ‘yan uwana mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin jin tsoronsa mu kiyaye dokokinsa a ɓoye da fili kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyayi wani yini da za a da ku a cikin sa zuwa ga Allah madaukakin sarki thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a saka wa kowace rai abinda ta aikata a cikin rayuwarta ta duniya wa hum la yuzlamuna babu wanda za a zalunta a cikin mutane yan uwana masu albarka lalle mu sani cewa ilimi da malamai suna da wata kima da martaba ta musamman wanda babu wanda yake inkarinta suna da wata falala mai girma da babu wanda ya isa ya takaice ta ko ya kididdige ta ko ya kiyaye ta a cikin mutane shi yasa nassosi sun zo da yawa a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke karfafa suke ƙara nuna mana falalar waɗannan bayan Allah masu albarka su ne mutane da suke koyar da mu addinin mu suke sanar da mu shari'ar Allah maɗaukakin sarki suke ƙoƙarin haɗa hannunmu da hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don mu fahimci saƙon da ya zo da shi mu yi aiki da shi don mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala lami lafiya lallai mu sani cewa malamai su ne Allah maɗaukakin sarki ya keɓance su da wani abu mafi tsada daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki a ya samar a duniya gaba ɗaya su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su da shaida akan wani al'amarin da yake mafi tsada a wajen Allah subhanahu wata'ala shine shaida akan wahadaniyarsa lallai Allah maɗaukakin sarki ya keɓance malamai ya keɓance mala'iku sannan da kan kansa wajen shaida akan wannan wahadaniyar tasa Allah maɗaukakin sarki ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah maɗaukakin sarki ya ce shahidallahu Allah maɗaukakin sarki da kansa mai girma da buwaya da ɗaukaka ya shaida annahu la ilaha illa huwa yadda al'amarin yake babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi Allah maɗaukakin sarki sai ce wal mala'ikatu mala'iku ma sun yi wannan shaidar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya shaida na ukun da za a kawo tare da Allah subhanahu wata'ala tare da mala'iku sai Allah maɗaukakin sarki ce wa ulul ilmi haka nan ma'abota ilimi malamai su ma Allah maɗaukakin sarki ya sanya su zamto shaida akan abin da yake mafi tsada a wajensa shine wahadaniyarsa kaɗaitakarsa kasancewarsa shi shi kaɗai ba shi da abokin tarayya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ulul ilmi qa'iman bil qist da ma'abota ilimi wanda suke tsaye akan adalci la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita waccan shaidar da suka yi shine babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi al-azizu shine mabuwayi al-hakimu mai hikima subhanahu wata'ala babban malamin tafsiri Abu Abdullahi al-Khurtabi alaihi rahmatullah yake cewa a cikin wannan ayar tana faɗakar da mu tana gaya mana falalar malamai da kuma ilimi yake cewa inda a ce a cikin bayan Allah maɗaukakin sarki kaf wanda ya halitta akwai wanda suka fi malamai daraja da kima da martaba to da Allah maɗaukakin sarki su zai sa a matsayin shaida akan wahadaniyarsa ba malamai ba amma tun da kaga ya ɗauko malamai ya sa su akan wannan aiki to babu wanda suke sama da malamai a cikin bayansa in jiwa in ji abu abdullahi al-khurtabi alaihi rahmatullah lalle yan uwana masu albarka mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki da kansa bai yadda ya daidaita malamai da wanda ba malamai ba bai yadda ya daidaita masu ilimin addini da wanda ba su ilimin addini ba bai yadda ya daidaita masani da jahili ba Allah maɗaukakin sarki ce ba ɗaya suke ba yace hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna shin ta yaya ma za a yi ta yiwu ta yaya za a yi hakan ya kasance ya kasance allazina ya'lamuna a daidaita wanda suke sun sani wallazina la ya'lamuna da wanda ba sani ba Allah subhanahu wataala da kansa yace ba daidai suke ba saboda haka duk wanda yake gani da malamai da kowa kowanne irin gama gardi ɗaya ne ai tsoron Allah a zuciya yake to wannan Allah madaukakin sarki yake wa rabbi Allah subhanahu wataala da kansa yace hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna shin wanda suka sani za su yi daidai da wanda ba sa daidai amsa shine ba za su yi daidai ba shi sa a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya ce inna ma yatazakkaru kadai wanda suke gane wannan bayani suke faɗakuwa da shi su tintintini a kansa su ne ulul alba ma'abuta hankali so daga duk wanda ga jana cewa ai da malami da kowane irin mutum duk ɗaya ne wannan ba shi da hankali saboda haka Allah madaukakin sarki ce inda ma ya tazakkaru ulul albab ma'abuta hankali su suke ganewa yan uwana masu albarka haka nan Allah subhanahu wataala ya sanya malamai su ne wanda suka fi kowa tsoronsa daga cikin bayansa duka wannan da shaidar mahalicinsu shi ya halicci Allah subhanahu wataala shi ya halicci malamai shi ya halicci sauran gamagarin mutane wanda ba malamai ba Allah madaukakin sarki shi ya san abin da ke cikin zuciyata ya san abin da ke cikin zuciyarka ya san abin da ke cikin zuciyar kowa kuma shi ya shelanta ya faɗi cewa wanda suka fi kowa jin tsoronsa su ne malamai innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce innama ya kawo adatu hasrin kadai kai ka ce babu wasu wanda suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ba wanda suke kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki sai al'ulama sai malamai shi sa Allah maɗaukakin sarki ce inna ma yakhsha Allah kadai wanda suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki al'ulama su ne malamai to ta za a ka zo ka daidaita malamai masana Allah masu kira zuwa ga addinin Allah daga magarin mutane ka ce da suke wannan saban Allah ne wannan fito na fito ne da ayar Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yan uwana masu albarka haka Allah madaukakin sarki bai tsaya anan ba sai da ya ɗaukaka matsayin malamai daraja bayan daraja daraja bayan daraja akan wanda ba su ba Allah subhanahu wata'ala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wata'ala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum lallai Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukaka waɗanda suke masu imani a cikinku sai ce wallazi na utul ilma da waɗanda suke ma'abota ilimi malamai masana Allah darajatin Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukaka darajar su daraja bayan daraja daraja bayan daraja haka Allah maɗaukakin sarki yake ɗaukaka darajar su lallai ne ƴan uwana mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana dole wajibi mu yi biyayya ga waɗanda suke malamai masana Allah masu aiki da iliminsu Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ati'u Allah ku yi wa Allah biyayya wa ati'u rasula ku yi wa manzansa biyayya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ulil amri minkum da ma'abota al'amari a cikin ku malaman tafsiri suka ce ma'abota al'amari su ne malamai wani sashi daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da ulul amr hum al'ulama wal umara su ne guda biyu ko dai malamai ko kuma masu mulki ko kuma ka haɗa duka biyu da malamai da masu mulki duk sun shiga ciki abin da ya sa ‘yan uwa da asali daula ta musulunci shugaba shine malami shine mai fatawa shine alkali kuma shine mai gudanar da mulki ba bambanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba na gaba ɗaya shi ne komanda a yaƙi shi zai wakilta a tafi yaƙi shi zai gudanar da abubuwan da suka shafi kasuwanci na gwamnati shi zai biya albashi idan za a biya idan aka samu ganima shi zai raba al'amuran siyasa da duniya kenan duk shi yake yi haka shi yake jan sallah a masallaci shi yake alƙalanci shi yake bada fatawa abubuwan a haɗe suke yin uwa gaba ɗaya haka sayyidina abubakar siddiq sayyidina umar faruk sayyidina usman zunnurain sayyidina ali abul hasanain duk haka suke dan uwa sai da zamani ya fara tafiya ne sannan aka fara bambance tsakanin shugabanci da kuma malanta amma da abu ɗaya ne a musulunci da wannan al'amarin haka yake shugaba shine malami sai da aka fara samun shugaba wanda yake na da karancin ilimin addini dole ya fara samun alƙalai a kusa da shi da za su rika gabatar da abubuwan da suke na shari'a to shine aka fara bambancewa amma abu ɗaya ne a lokacin to shi sa da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi biyayya ga Allah a yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a yi biyayya ga ma'abota al'amari sai malamai suka ce waɗanda ake nufi da ma'abota al'amari su ne wa su ne malamai su ne malamai wasu kuma suka haɗa suka ce har da shugabannin da malamai da shugabanni gaba ɗaya yan uwana masu albarka lallai a mu sani cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya karantar da mu ya yi gargaɗi ya yi wa'azi ya faɗakar a cikin hadisansa masu yawa mabambanta juna wanda suke bayani game da martabar ma'abota addini game da martabar malamai wanda suke ɗauke da saƙon Allah da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka yi dakonsa a wuyansu hadisi ya tabbata a daga sahabi abu dirda Allah ya ƙara masa yarda ya ce na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya ya hau wata hanya ya tafi dan neman ilimi ya kama hanya ya tafi wani waje dan ya je ya nemo ilimin addini ya dawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna sannan sai annabi ya gaba da cewa wa innal mala'ikata haqiqa mala'iku suna ajiye suna sassauta fakafakansu don nuna yarda da abin da wannan mai neman ilimi ya tafi nema shine ilimin addini hatta mala'iku sukan sassauta fakafakansu don nuna girmamawa da mutuntawa ga ɗalibin ilimi wanda ya tafi neman ilimi annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi cigaba da cewa hakika a dukkanin wani malami ma'abuta addini ma'abucin addini mai karantar da addini lallai halittun da suke sama gaba ɗaya da halittun da suke ƙasa gaba ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hatta kifi da ke cikin ruwa suna nema masa gafara a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan malami ne yake da wannan falalar kawai dukkanin halittun sama gaba ɗaya da halittun ƙasai gaba ɗaya dukkaninsu annabi ya yi istisna'i domin halittun ƙasai kifi ya shiga ciki amma dan ka gane girman abin sai da annabi ya fito da abin fili sai hatta kifi da ke cikin ruwa suna neman gafara ga malami ma'abucin addini lokacin da kifi yake nema malami gafara lokacin da bishiya take nema malami gafara lokacin da dutse yake nema malami gafara kai kuma kana gefe kana gudu kana kudin da masa ashar wani irin abu kenan jamadat daskararren abubuwa wanda ba su san komai ba suna cewa Allah ya masa gafara saboda alheri ne shi a cikin mutane amma kai a lokacin a matsayinka na ɗan adam da Allah ya karrama ka ya mutunta ka kana gefe kana zagin sa kana gefe kana tauye darajarsa kana gefe kana sukansa yan uwa wannan ba daidai bane kuskure ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce lalle falalar masani malami alal abidi ga wanda yake shi bauta kawai yasa a gaba da jahilci ba da ilimi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce falalar shine ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib kamar yadda ka san falalar hasken wata da kuma sauran taurari ya za a ka iya haɗa wata da sauran taurari to wannan shine bambancin da ke tsakanin malami da mai bauta mai bauta ba da karatu ba mai bauta da ka wannan kuma malami ne mai sanar da addini to bambancin su da falalarsu a wajen Allah maɗaukakin sarki inda ka san wata da sauran taurari haka suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa innal ulama'a lallai malamai warafatul anbiya su ne magada annabawa ya ce saboda annabawa ba su bar gadon dinare da azurfa ba ba su bar gadon gidaje da gonaki ba ba su bar gadon nerori da daloli ba wa inna ma warraful ilma sun bar gadon ilimi ne sun bar gadon alkur'ani ne sun bar gadon hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a man faman akhadha bihi duk wanda ya riko da wannan gado na ilimi da karatu to faqad akhadha bi hazzin wafiri ya yi riko da wani rabo mai girma gwaggwaban rabo wanda babu irinsa shi sa ƴan uwa mu sani cewa babu wata kujera babu wani matsayi babu wani mataki wallahi da yake daidai da matakin koyar da addinin musulunci babu shi a duniya gaba daya babu martaba da Allah subhanahu wataala ya zaɓi mutum ya bar shi a matsayin mai karantar da addininsa shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi shine abinda annabi Ibrahim ya zo yayi shine abinda annabi Musa ya zo yayi shine abinda annabi Isa ya zo yayi alaihi salatu wasalam duk aikin da suka zo suka yi kenan ya da addini suka tafi sai Allah madaukakin sarki ya zabo su daga cikin bayan sai ce su irin wannan aikin domin annabta ta kare tunda babu annabta sai me sai wanda za su aiki irin na annabta su ne malamai saboda haka babu mutane a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar malamai daga kan sabai zuwa yanzu dan sabai su ne malamai na farko eh su ne malamai na farko a cikin al'umma yan uwana masu albarka hadisi ya tabbata daga Abu Umama al-Bahili Allah kara masa yarda yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fadlul alimi ala al-abid fan bambanci da ke tsakanin mai bauta da masani malami masanin Allah ya ce ka fadli ala adnakum subhanallah annabi ya ce ka fadli ala adnakum shi ne kamar falalata kamar matsayina da falalata ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayani da kuma wanda yake na kasan ku wanda yake gama gari annabi yake ga sahabbai yanzu waye a cikin mutane zai kwatanta kansa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka bambancin malami yake da gama garin mutane mai bauta haka suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai hakika Allah da mala'ikunsa da mabota sammai da kasai hatta tururuwa wannan ruwa ya ta ƙara hatta tururuwa a cikin ramanta hatta kifi a cikin ruwa la yusalluna ala muallimin nasil khaira suna yin salati suna neman gafara ga wanda yake sanar da mutane alkhairi hatta tururuwa da take cikin ramanta ƙwaro yana neman gafara da salati wa malamin da yake karantar da mutane addini yan wa abin akwai abin takaici tururuwa tana salati wa malami ko kuma kana tsura malami ashar subhanallah abi yayi muni dan uwana masu albarka babban malamin addinin musulunci Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawzi alaihi rahmatullah yake cewa a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin yake cewa lallai malamai hum fil ardi bi manzilati nujum fis sama yace malamai yadda matsayinsu yake a ƙasa a cikin mutane kamar matsayin taurari ne a sararin samaniya ya ce taurari da su ne wanda ya rikice ya ruɗe ya rasa hanya da su yake gane hanya to haka wanda ya rikice ya rasa inda zai shiga da malamai yake kallon inda ya kamata ya shiga ya shiga da malamai yake gane inda ya bi ya kamata ya bi ya bi da malamai yake gane abu kaza mai kyau ne ya aikata da malamai yake gane abu kaza mara kyau ne ya kauce masa lallai wana masu albarka mu sani cewa girma malamai da mutunta su na daga cikin girmama Allah maɗaukakin sarki tauye haƙƙin malamai da ci musu mutunci na daga cikin rashin girmama Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisin abu musa lashari Allah ƙara masa yarda yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala yana daga cikin girmama Allah maɗaukakin sarki ka kasance daga cikin mutumin da yake girmama Allah maɗaukakin sarki alamar da zai nuna haka shine ta ikrama zi shaibatil muslim girmama wanda yake ma'abocin farfara wanda yake tsoho wanda yake musulmi mutumin da yake ma'abocin farfara ya girma shekarunsa sun kai farfara ta fara fito masa musulmi to ka girmama shi ka mutunta shi ka kalli shekarunsa wannan na ɗaya daga cikin girmama Allah maɗaukakin sarki ko da ba malami bane ya kuma ga farfara ga ilimi eh ga farfara ga ilimi kaga bi kenan nabi daga cikin su wa hamilul qur'an da wanda yake ma'abocin alkur'ani in shi ne malami kenan maɗaukin alkur'ani wanda ya karanta alkur'ani ya san ma'anoninsa yake aiki da shi kuma yake ƙoƙarin karantar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ghairul ghali fihi wal jafi an ba wanda yake wuce gona da iyaka a cikin alkur'ani ba ba kuma wanda yake alkur'ani da fa'i ba sai na uku wa ikrama dhis sultanil muqtid da girmama da karraba da mutunta mai mulki wanda yake mai adalci shi ma wannan na ɗaya daga cikin girmama Allah madaukakin sarki dan uwana masu albarka lalle mu sani cewa wata rana Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda za su tafiya da shi da su Ubay dan Ka'ab kawai sai a ganshi ya je ya rike dabbar Ubay dan Ka'ab ya rike mata linzabi yana janta a hankali kamar yadda ka san yaro da uban gidansa suke yi Ubay dan Ka'ab Allah ya kara masa yarda ya ji a'a haba ya dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne alul baiti ku ne mutanen gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar ni mutum daga cikin mutanen Madina ka zo ka kama dabba ta kana ja sai an maka ban kai nan ba yace a'a ba haka al'abarin yake ba yace yan baghi lil habr ay yu'azzama wa yusharraf yace ya dage ga ya dace ga dukkan wanda yake malami a girmama shi a mutunta shi wannan shine abin da ya kamata shi sa ban kalli matsayina na cewa ni dan gidan manzon Allah bane tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na kalli matsayinka ne na ma'abucin addinin musulunci shi sa ne maka abin da ya dace Abdullahi dan Abbas Ubay dan Ka'ab sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan uwa daga nan ne zamu fahimci cewa lallai dole ne ga dukkaninmu mu bawa malamai haƙƙin da ya dace da su na girmamawa da mutuntawa da yi musu abin da ya dace da kiyaye mutuncinsu da kiyaye hurmata su irin abubuwan da da yawa daga cikin wasu daga cikinmu suke yi shine na zama a majalisan tattaunawa ko guraren hira ko kafafen yaɗa labarai ko tv da rediyo ana tauye mutuncin malamai ana zagin su ana ɗura musu ashar ko shakka babu wanda ya saba wa manhajin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba wa abin da allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi yan uwa mu sani cewa daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a wanda malamai suke rubutu a cikin littafin su shine akwai ihtiramul ulama giran malamai kaje ga duba cikin littafin aqidatu tahawiyya daga ciki akwai abin da ya kawo wanda yake bayani game da dole ne girma malamai aqida ce daga cikin aqidu na ahlus sunna wal jama'a domin uwa bari ku ji wani abu rashin mutunta malamai da zagin malamai da tauye haƙƙinsu su to wannan abu ne da yake ƙoƙarin kaiwa zuwa ga addini duk wanda yake ƙoƙarin taɓa addinin musulunci duk wanda yake ƙoƙarin yin wani abin da bai dace ba duk wanda yake ƙoƙarin kawo ta muguwar aƙida to kai tsaye baya kawo aƙidar kai tsaye turo ta baya shigo da halin nasa kai tsaye a'a wanda suke ɗauke da addini yake ƙoƙari ya lalata ya cire mutuncinsu daga cikin zukatan mabiyansu idan aka daina ganin mutuncinsu aka daina ganin martabarsu to shi kuma sai ya shigo da nasa gurɓatacciyar aƙida sai ya shigo da nasa saɓan sai ya shigo da nasa abin da bai dace ba haka malamai suka ambata dan ba aƙida ce wato ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba zagin malamai yan uwa wallahi wa rabbil ka'aba abu ne da munafikai da yan bid'a da ma'abota san zuciya saboda malamai su suke nuna mutane cewa wannan bid'a ce kada a bi ta wannan san zuciya ne fasikanci ne saban Allah ne kada a bi shi wannan abu kaza munafunci ne kada a je wajensa to shi kuma duk wanda yake so ya shigo da wannan abin je ga malami abokin gaban sa ne ta yaya za a yaƙe shi shine bata shi a wajen mutane ba zai iya shigo da san zuciyarsa ba ba zai iya shigo da munafuncin sa ba ba zai iya shigo da bid'a ba cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya soki ma abota addinin lokacin da mutane suka daina ganin martaban malamai gaba daya sai don da abin da yake so cikin sauki sai ya karba wallahi ƴan uwa ba mu da wanda suka fi malamai idan muka lalata malaman muka ɗauke girmansu daga hannun daga cikin zukatan mutanenmu to a gaya wanda su koyar da addini a gaya wanda su koyar da addini babu yan uwa ɗaya daga cikin magabata abdullahi ibn mubarak Allah ya masa rahama yake ta wanda duk yake wulakanta malamai yake cin mutuncin su yace zahabat akhiratu yace wannan lahira ta tafi wa yake nuna maka lahira malami to ka ci masa mutunci yace wallahi duk wanda yake cin mutuncin malamai lahira sai lahira sai yake tafiya da ita yace man istakhaffa bil uram bil umara zahabat dunya wanda kuma yake cin mutuncin masu mulki shi kuma wannan duniya sai ta tafi nemi duniya rasa domin sune duniya take a hannunsa yanzu sai a daina yi da kai sai a baka a gefe kalmu Allah yace wa man istakhaffa bil ikhwan wanda kuma yake rena yan uwansa yake ci musu mutunci wanda yake tare da su da sauransu shi kuma zahabat muru'atuhu mutuncin su zai tafi a wajen su za su daina ganin mutuncin su da girman sa inji Abdullahi ibn al-Mubarak Allah kara masa yarda babban malami al-Ahmad babban malami Ahmad ibn al-Azra'i Allah kara Allah ya masa rahama yake cewa al-waqi'atu fi ahli al-ilm afkawa cikin mutuncin ma'abuta ilimi yace la siyama akabirhum musamman ma manya manya daga cikin su manya manya malamai mutum ya saki bakin sa akan su yana ci musu mutunci yace min kaba'iriz dhunub yana daga cikin manya manyan zunubai Allah ya shi mu Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Allah ya masa rahama yake cewa luhumul ulama masmuma ce wallahi mu sani cewa naman malamai guba ne e naman malamai guba ne man shammaha mariba wanda duk kai hancin sa ya shaka sai ya rashin lafiya yace amma kuma man akalaha wanda ya kai bakin sa yace mata yace wallahi mutuwa yake haka mutuncin malamai ke inji imam ahmad dan hanbal al-hafiz ibn asakir Allah ya masa rahama yake cewa wan atlaqa lisanahu wanda duk ya saki harshensa fil ulama a cikin mutuncin malamai ya ci mutuncin malamai ya gaya musu bakan magana dan sun yi kuskure a matsayin su na dan adam ya musu abin da ba daidai ba bi salbi ta hanyar ci musu mutunci yace irin wannan ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bi mautil qalb yace da wahala kaga wannan kafin ya mutu Allah madaukakin sarki bai jarrabe shi da mutuwar zuciya ba da wahala kaga Allah bai jarrabe shi da mutuwar zuciya ba wanda duk aikinsa ne ya ci mutuncin malamai ya shiga cikin haƙƙinsu ya zubar da mutuncinsu da wahala ya mutu kaga Allah maɗaukakin sarki bai jarrabe shi da mutuwar zuciya ba Yahya ibn Ma'in yake cewa idan kaga mutum yana zagin Hammad bin Salama yana zagin Ikirma bin Maula ibn Abbas sai daga cikin manya-manyan malaman tabi'i idan kaga mutum yana zagin su yace to fattahimu alal islam ka tuhume shi akan musulunci yace duk wanda yake kokarin ruguza musulunci inda yake fara zuwa shine ruguza malamai wato malamai wata kofa ce mai karfi katanga ce mai matukar karfi wanda ba a shiga cikin mutuncin malamai sai an ture ba a shiga cikin mutuncin addini sai an ture ta shi sai kwana masu albarka karkashin wannan hudubar tamu akwai abubuwa kamar haka guda uku abu na farko lallai ne mu sani cewa malamai na addini Allah maɗaukakin sarki ya ba su wata ƙiba da mutunci na musamman ya ba su wata kujera wanda babu wanda yake da irinta kamar abin da ake nuna mana addinance kujerarsu kujera ce ta annabta ba ana nufi su zama annaba a'a magadan annabawa ne ba haka annabi ya faɗa ba haka annabi ya faɗa saboda haka sun fi ƙarfi sun wuce su yi amfani da irin waɗannan mambara nasu na hudubobi ko kuma guraren karatattukansu wajen tallata ko kuma kamfen wani ɗan siyasa malamai su san wannan Allah maɗaukakin sarki ya ba su kima da martabar da inda suke tsaye ya fi ƙarfi su amfani da shi wajen tallata wani abu na duniya sun fi ƙarfin wannan su sani cewa mutane na gari da suke a saurara karatattukansu suke saurara hutubobinsu suna jin maganganunsu suna yadda da abubuwan da suke gaya musu kada su zo da abin da mutane ya su daina yadda da abin da suke faɗa lalle ne malamai sai sun yi takatsan da wannan idan ba su yi hankali da 'yan siyasa ba wallahi za su kai su sabaro su galibin 'yan siyasan nan ba sa neman malamai sai lokaci yayi sai lokacin kamfen yayi zo su rinka binka masallaci da gida su ce ka zo da Allah sa neman goyon bayan ka shekara hudu shekara takwas ba ruwansa da kai bai zo kalle ka ba sai yanzu kai yanzu kibarka da martabarka ta kai ka rinka sai da martabarka da kimarka da irin abin da su baka me za su baka to lallai ne malamai su san wannan magada annabawa ne ku je ku karanta tarihin magabata wallahi babu Imam al-Bukhari Allah ya kara masa yarda an kore shi daga garin su ya bar garin su dole saboda khalifa ya buƙaci Imam al-Bukhari ya zo gidansa ya koyi da ayansa ya ce ba zai zo ba sai wallahi ba zai zo ba al-ilmu yuta wala yati ilimi zuwan masa ake ba shi yake zuwa ba khalifa shi yana gari imam al-bukhari ya zo karantar da ya'yansa girma ne ya ce ba zan zo ba ba zan zo ba isa ba aka ce to shikenan sai dai imam al-bukhari ya bagarin kuma haka ya tafi sai dai ya tafi saboda su abinda sun yadda wa ma atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun sun yadda da maganar annabi sulaiman alaihi salam abinda Allah madaukakin sarki ya raba ya basu wallahi ya fi alkhairi sama da abinda Allah madaukakin sarki ba kowanne mai mulki ku kuke alfahari da mulkin kuma ba abin da ya shafe mu da shi to lalle malamai su rike kimar su su rike mutuncin su su daina kallon abin da 'yan siyasa suke da shi na motoci na gidaje na kuɗi a akawun da sauransu su ce sai sun yi kokawa da masu mulki akan wancan za a samu matsala ka haƙura da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ka nemi sana'a matsayinka na malami ka nemi abin da za ka rufa kanka asiri da iyalinka ka haƙura ka mutu aka je ka shiga aljanna da mutuncinka wallahi ya fi maka amma inda za ka bi masu mulkin da 'yan siyasan nan wallahi su zubar da mutuncinka wanda bai isa ba zai gaya maka magana wanda bai isa ba za su mai da ku yaransu yan uwa abu na biyu a gurguje lalle ne mu ma mutane mu sani cewa malamai suna da yanci da dama su sa baki a duk abin da ya shafa al'amarin yau da kullum babu wanda ya isa ya ce malami bai zai sa baki a siyasa ba babu shi to kai da ba malami kai da kai ma ka sa baki bare malami ka ce kai zaka yi malami limit din cewa ba zai sa baki a waje kaza wa ga maka duk wata duk wata ma'amala taka da ka sani ta addini da ta rayuwa duka addinin musulunci ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين da rayuwarka da mutuwarka rayuwarka bata shafi siyasa ba babu siyasa a rayuwarka to Allah ya ce dinna Allah ne wa yake nuna maka wa yake nuna maka hanyar Allah malami kuma kace ba zai sa baki ba idan abu ya tashi a gidanka wajen malami kake zuwa idan abu ya kwatabe maka a kasuwa wajen malami kake zuwa idan ka samu matsala da iyalinka wajen malami komai ka zo wajen malami amma siyasa ne ka ce baka yarda da shi ba zai sa baki ba ka yarda ya sa komai al'amara amma ba zai sa baki a bannan ba Allah ya ce udkhulu fi silmi kafa ku shiga cikin musulunci gaba daya musulunci ruwan zafi ne babu gefe a cikin sa duka saboda haka in kun san malamai ba za su shiga cikin al'amuran ku na siyasa ba ku rabu da zukata ku ƙara zuwa wajen malamai ku ce su ba ku fatawa akan wani abu ku kyale su wallahi yan uwa mu sani cewa wannan fikira ta cewa malamai si malamai si, si addini a masallaci kawai ba ruwansa da duniya wallahi wannan fikira ce kufriya tsagutiya jahannamiya wallahi ku fikira ce ta kafirci a yi addini a masallaci a koma ga waje a yi al'amarin rayuwa duk addini kada a yi shi a wajen masallaci wallahi ba addinin musulunci ba ne wannan so daga malami yana da yancin da zai sa baki a siyasa matuƙar ba san zuciya ya zo da shi ba abu na uku na ƙarshe a gurguje shine lallai yan uwa wannan kuɗuba ta mu ta karantar da mu cewa dole ne kowanne ɗaya daga cikin wanda yake iddia'in musulunci cewa shi musulmi ne lallai ya kama bakinsa game da zagin malami malami wallahi ya fi ƙarfin ka zage shi ya fi ƙarfin ka ci mutuncinsa idan malami ya kuskure kai baka kuskure kai baka kuskure idan malami yayi abin da ba daidai ba kai baka yin abin da ba daidai ba ba wannan hanyar ake bi a yau malami gyara ba wato mu fahimci wani abu uwa kada siyasa ta zo ta mai da mu mahaukata kada siyasa ta mai da mu ba mu san abin da muke yi ba addinin musulunci shine igiya mafi karfi da tada tsakaninmu ba siyasa ba muna mai da siyasa yanzu wata alaka mafi girma da addinin musulunci sai ka samu mutumin da ba shi da alaka da wani kwata-kwata babu shi baya shi amma idan ya ga dan jam'iyyar ne sai ga sai ga sai ga sun zamto suna suna zumunci kai ka ce ka annabi waliyun hamid addinin musulunci bai hada su ba amma siyasa ta hada su sai ka ga wani dan dariƙa kaza ne wani dan izala kaza ne ba ruwansa da kowa kowa ya rabu amma idan ya gane dan jam'iyyar mu sai ga an ji an haɗe addinin musulunci ya raba su addinin musulunci bai haɗa su ba amma siyasa ta haɗa su wanda wanda irin abu abu ne addinin musulunci ya kamata ya haɗa mu wallahi ba siyasa ba siyasa a hanya ka haɗe da ita ka wuce ka ci gaba da harkokinka kada ka yadda siyasa ta haɗa ka da wani ɗan uwanka babu wani malami a garin nan mai mutunci ta kowane bangare da inda zai fito ya magana akan siyasa da ba a zage shi ba babu wani jagoran siyasa a cikin manya-manyan jagoran da muke da su a garin nan da ba a zage wani malami saboda shi ba ba ina magana ne akan akan akan wani bangare guda ɗaya ko akan kowane bangare nake magana idan kun san akwai masu juya kwalayen sai su a juya maka magana kowanne bangare daga cikin bangarorin da muke da su na siyasa a garin nan wallahi ba wanda ba a zage wani malami akan sa ba ina da misalai da yawa babu wanda wani irin addini ne wanda wani irin abu ne addinin musulunci ya fi maka komai shine babbar igiyar da ta haɗa ka tsakaninka da ɗan uwanka amma ka yi watsi da igiyar addinin musulunci ka je ka rike siyasa ɗan uwana mu ji tsoron Allah mu sani Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da mu a gabansa kuma zai mana tambaya duk abin da muka aikata sannan kowa zai girbi gwargwadon abin da ya shuka da hannunsa Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mana shugabanni na gari zaɓen da za a yi gobe Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya dukkanin abin da ake tunani na tashin hankali da mugun nufi da ake tunanin an tanadar kada Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara duk wanda suke ƙoƙarin kashe da zubar da jinin al'umma musulmi kada Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan damar Allah ya daƙile ƙoƙarinsu Allah maɗaukakin sarki ya daƙile ƙoƙarinsu Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya wanda duk za zamto alkhairi ne ga jihar Kano ga addininmu na musulunci da ci gaban rayuwarmu da hanyoyinmu da iliminmu da komai namu da tarbiyyarmu Allah maɗaukakin sarki ka ba su mulkinmu Allah ka ba su mashawarta na gari ka ba su wanda za su taimaka musu akai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد أقوم إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله